والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ‘yan uwa masu sauraronmu da jinmu da kallo wayanda suke kusa da mu da na nesa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu a wannan majalisi na biyar na tafsiri daga wannan masallaci na al'afad da ke cikin garin gombe a inda muke ci gaba da tafsirin watan azumi na shekarar 1447 a cikin suratu ali imrana wanda yau ɗaya kirgin kuma 22 ne ko 22 ga watan february 2026 muna cikin faɗin allah maɗaukin sarki واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء كو واعتصموا بحبل الله جميعا نكو mun yi tafsirin ayar dan gutsire kaɗan ne ya rage Allah ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarragu wazkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an ku tattaru akan tafarkin Allah guda ɗaya shine zai haɗe ku shine Qur'ani da musulunci wala tatafarraku kar ku rarraba aka nuna mana qur'ani shine babban abin da zai hada al'umma waskuru ni'matallahi alaikum sai ana tunatar da yan madina ku tuna ni'imar Allah a gare ku ko mu'minai kenan ko is kuntum a'da'an lokacin kuna makiyan juna kuna yaƙar junan ku kamar da muka yi bayani jiya fa allafa baina qulubikum Allah subhanahu wataala ya daidaita tsakaninku fa asbatun bi ni'matihi ikhwana anan gurin muka tsaya ko daga baya Allah ya daidaita tsakaninku da ni'imar zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kuka zama ƴan uwan juna muka kawo hadisi na Abdullah ibn Zaid daga da kuma Anas dan Malik wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayan al-Ansar a yakin Hunain lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubar da ganiman da suka samu a yakin Hunain ya bawa mu'allafatu qulubuhum kafiran da ake ga za su shiga musulunci aka ba su mutanen ansar suka gaya za a yi haka su ne suka kawo manzan Allah su suka riƙe manzan Allah ya za a ba wasu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasu maganganu a kansu a cikin maganganun alab ajidkum dullalan fahadakumullahu bi ban same ku da a bace kuke ba Allah ya shiryar da ku da ni wa kuntum mutafarriqina fa allafakumullahu bi da kuna wawwaze kuna yakar juna Allah ubangiji ya kintsar da ku da ni wa kuntum alatan fa aghnakumullahu bi da ku talakawa ne Allah ya kawo buɗe na musulunci kamar irin waɗannan futuhat din kuka samu kuɗi kuka yi kuɗi da ni sanadiyan zuwa na qalu wa rasul wa rasul qalu Allah wa rasuluhu amannu ai al-fadlu wan ni'matu lillahi wa rasulihi lillahi wa li rasulihi ai falala da girma duka suna koma ga Allah da manzansa ne ba mu ba i'tirafan bil jamil wannan suna suna ƙara godiya da abu mai kyau da annabi ya zo musu da shi ba su zama butulu ba wa adaban ma annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ladabi su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi girman guri a cikin hadisin nan shine fadin annabi sallallahu alaihi wasallam amma wallahi law shi'tum la qultum wallahi da kun ga dama kuma da za ku faɗi falalar ku a kaina wannan abin da ya fada akwai tawazu'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai annabi ba butulu bane sallallahu alaihi wasallam shi ma yana itirafi da abin da aka kyautata masa sannan sannan annabi yana tabbatar cewa su ahlu sidqin ne wa sabqin wa nasra su mutanen falala ne kuma sun riga kowa taimakon annabi sannan kuma suna da taimako mai girma akan annabi sallallahu alaihi wasallam faqad saddaquhu hina kazzabahu nas sun gaskata shi lokacin da mutane suka karyata shi sun taimake shi lokacin da mutane suka so ya tabe sun bashi mafaka lokacin da aka kore shi sun kwantar masa da hankali hankali a lokacin da aka tayar masa da hankali aka kwace masa dukiya sallallahu alaihi wasallam akwai hikima na annabi da ya dauki abun kyautuka ya ba wa wa'ancan wa'anda ba musulmai ba ya hana musulmai na jikinsa cikin hikimomin shine akwai abin da ake cewa annabi sallallahu alaihi yake cewa a wajadtum fi anfusikum fi lu'amatin min ad-dunya ma'ana abin da ake nufi da lu'ama shine abu kankani annabi sallallahu alaihi yake cewa hal hazintum shin ranku ya baci min ajli shay'in qalilin min ad-dunya dan wani abu kankani na duniya da na ba wa'ancan ku na hada ku annabi ce na ba su ne ta'allaftu biha qauman laysu liyaslim liyaslimu na yi haka ne ga mutanen da ba su kai ku daraja ba a bangaren kusanci da Allah don su masu samu wannan daraja ne don su musulunta don haka na bayar wa wakiltum wa wakiltum ila islamikum ko kuma karfin musuluncinku na kina ba ku komai saboda na amince da musuluncinku wallahi ba abin da zai sa ku yi ridda wannan shine dalili ai thiqati bi imanikum a'zamu min an ashtarihi bid dunya girman imanin ku yafi karfin ku duniya ne zan rarrashe ku da ita amma su ba su shiga musuluncin ba ina so ku rike nan gurin za mu samu ayoyi a gaba su yanzu an gama imaninsu ya gama da suwa annabi ba shi da kokonto al'ansar ko kuma muminai muhajirun da ansar cewa akwai abin da zai taba su su ne asalin wayanda ake ce musu no shakin din to sai annabi yake cewa fala tardawna an yarji'a fala tardawna an yarji an-nasu bishati wal bayr ku yadda mana mutane su dauki dabbobi su tafi da su wa tarji'u bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ku dawo annabi sallallahu alaihi wasallam to sai yanzu annabi tunda bai musu butulci ba yanzu zai ba su tukuicin da in duniya aka ba su bai kai wannan ba za ku ji tukuicin yanzu yana ƙara gaya musu fa asbatun bi ni'matihi ikhwana din law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim sai annabi yake cewa laulal hijratu wallahi ba dan hijira ba la kuntum ra'an min al ansar da ni ma ba ansare ne ka ga min kyauta da aka bayyuwa mutane a duniya da ta wuce irin wannan har muhajirin ba su samu wannan ba sharafun azim la yudahihi sharaf girman da duk duniya babu wanda annabi ya bawa irin wannan ba dan hijira ba ni da ba an sare ne sai annabi ce Allahumma arhamil ansar kwantar da hankali bayan fa ya ce kun dauke ni kun koma da ni ku dauke ni ku tafi da ni falalan da ba wanda ya samu sai annabi ce Allahumma arhamil ansar Allah ka yi wa ansarawa rahama wa abna al ansar ƴaƴan kuma Allah ya musu rahama kai wa abna abna'il ansar hadisin bukhari da muslim kisa wallahi in kana so ka ga mutunci yana diga da sifa ta annabi sallallahu alaihi wasallam tana zuba madararta wallahi ka shiga garin madina duk wanda ya saba ka tambayi dalibai da suke karatu a jami'ar musulunci ta madina suna shiga makka in suka in aka ce za su yi sati daga sun yi kwana biyu za su ji sun gaji da makka suna Allah Allah dawo da su madina ka tambayi alhazai da suke zuwa umra shinkafa kaza din nan da dibino da zabadi da laban da ake samu a madina in kai buɗe baki kaza haka zaka ture ta ta ishe ka dan wajen buɗe bakin ka rabin kaza roban nono nono badara abin nan dibino irin mai zaki din nan ga ruwan zamzam ga shayi ga na'ana shayi mai na'ana ga kofi ga abun goge baki ga ruwan sha a gefe sannan za ka samu ga kek kala-kala wajen buɗe baki za a saka maka kek kamar kala uku da biredi mai suga da marar suga da mai habbatu sauda da mai abin nan mai kwakwa duk a samun kata-kata a gabanka ga nono kuma nono za a samun gaban kala uku akwai mai kauri wanda ake yanka da cokali akwai wanda za ka sa biredi a ciki akwai wanda za ka karkaɗa shi haka da ruwansa ka sha ga kaza rabinta ga shinkafa abin nan guda ɗaya takawai guda ɗaya haka za ka ci abincin ka koma ba ka bukatar cin wani abinci sai suhur amma idan ka je makka idan ba ka yi sa'a ba za ka sha ruwa da dibino kwaya daya kai a cikin harami man kanan za ka yi buɗe baki za ka iya buɗe baki sai da ruwan zamzam za ka sha babu tallafin da ake a madina ya wuce inda ake tsammani to wannan addu'ar annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai annabi ya sai qur'ani ya ƙara tunatar da su ni'iman da Allah ya musu yace wa kuntum ala shafa hufratin minan nar da fa kuna bakin gabar wuta ne na kafirci kuna mutuwa a halin da kuke cewa la wuta za ku shiga kuma za ku yi ta ba fa anqadhakum minha Allah ya kawo muku ni kuka karbi musulunci Allah ya tsamar da ku yanzu ku musulmai ne muminai aljanna za ku shiga wannan da shaidan alkur'ani Allah ya ce yan madina gaba daya an qadhahumullahu minan nar wani tsinan ne kuma yace sahabi dan wuta ne Allah ya ce yan wutan aljanna ne kuma wannan maganar da ake da mutanen Madina har da yan Makka duk suna gurin kazalika yubayinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun haka Allah yake rarrabe ayoyinsa yake mun buku bayani dalla dalla ko za a ƙara tabbata akan shari'a na'am sai Allah ya ce mai
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الله سبحانه وتعالى كتوى ولتكن منكم أمة ولتكن منكم أمة yad'una ila alkhair ku al'ummar annabi Muhammad litujat minkum ayyuhal mu'minuna firqatun mutasaddiyatun lilqiyam bi sha'ni da'wa asamu a cikin ku waltakum minkum wajibi ne a samu a cikin ku ummatun wasu gungu na al'umma yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya zama suna yin wa'azi a cikin al'ummar annabi Muhammad dole sallallahu alaihi wasallam dole a samu jama'a da za su ke yin haka yad'una ya'muruna bil ma'ruf suna cewa abu kaza mai kyau ne abu kaza kamar yadda muka samu malamai yanzu suna ta wannan aikin wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari kuma suna cewa abu kaza ba kyau abu kaza ba kyau dole a samu wannan wayannan masu aikin da kuma al'ummar gaba ɗayan an samu irin wayannan ulaika humul muflihuna al'ummar za ta rabauta shi yasa al'ummar Najeriya duk barazanar da yake fuskantanta na 'ya'yan banza har da shirin shigowar amerikawa wallahi ina kokontancin nasararsu wallahi za su samu feluwa wallahi har-harar da suke so su yi wallahi za su samu feluwa wa makanar rabbuka lihul qura ehe wa ahluha muslihun in dai a cikin al'umma ahluha muslihuna an samu malamai masu wa'azi masu kiyamul layli to ko da akwai zalunci a cikin al'ummar Allah zai daga mata kafa ba za a halakar da ita ba ulaika humul muflihuna al'ummar gaba ɗayanta tana da nasara malamai da suke cikin ta suke wannan aikin kuma masu nasara ne shi sa taɓa irin wayannan malaman kuma halaka ne to wani zai ce ayoyi guda biyu da muka yi wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها هرزوا كرشي سنعك ذوك ولتكن منكم أمة يدعون ويأمرون بالمعروف ما مناسبة da ayoyin ahlul kitabi me munasaba saboda ahlul kitabi Allah ya aibanta su akan abu biyu mu kuma Allah sai ya yabe mu akan abu biyu shikenan shikenan abu guda biyu aka aibanta su da shi na daya Allah subhanahu wataala ya aibanta su cewa su kafirai ne matsiyata na iya karshe su ahlul kitabi ya ahlul kitabi lima takfuruna ba ka Allah ya fara balaran ma kaga an aibanta su akan kafircin su sai abu na biyu Allah ya aibanta su cewa bayan kafirai kuma suna jefa mutane a cikin kafirci su hana shiga imani su mai da mutane kafirci ya ahalar kitabi limata sudduna an sabilillahi kaga wannan sura ake guda biyu ko to sai yayi munasaba da wayannan ayoyi biyun mu kuma mu kuma sai aka ubarce mu daga guda biyu abu na daya ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi sai aka ubarce mu da imani da taqwa tunda can sun kafirce mu kuma nan sai aka ce me mu yi imani mu yi takawa can kuma suna toshe mutane daga shiga musulunci mu kuma walta kuma minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf mu kuma mu tashi kishiyan aikin su mu zama kullun saba wa yahudu muke yi shi yasa nan kuma aka ce walta kuma minkum ummatun a samu al'umma yad'una ila alkhair suke kiran mutane zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihuna dama aikin su kenan aikin bai hude babu amur bil ma'rufi kanu la hauna an munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'aluna Allah wadare da aikin da suke yi to mu kuma aka ce waltakum minkum ku dage ku zama masu wa'azi a cikin ku a samu masu wa'azi shi sai Allah ya zabe ka a shagonka in an ce ka zama mai da'awa shi yasa a nan gurin ba a ce waltakum minkum ummatun ulama'u ba a faɗi haka ba a gurin al'ulama'u Allah ya fada inna ma ya fi sallaha min ibadihi al'ulama yarfa illahu lalazi da amanu minkum wallazi da utul ilma daraja sai aka yi maganin utul ilm daban utul ilm amru bil ma'arufi na wa'azi shi kuma daban yanzu karkaji ana maganan zababbun al'ummar annabi muhammad su ne masu amru bil ma'arufi masu hani daga masu umarni kan mummuna da hani da kyakkyawa kace tab aikin malamai kenan a'a annabin cewa ya ballighu anni walau aya ya kai dan uwa da kazo gurin wa'azin nan da kaje gurin wasu wa'azuzzuka da kaje karatun zaure kai abin da kai abin da ka samu a shagon ka da kake zaune in an ga za a za a yi barna wallahi in baka yi wa'azi ba da kai da manyan malaman duniya da suke wa'azi daya kuke Allah zai tambaye ku gaba daya matar ka ga tana abin da bai dace ba ka kyale ta baka mata wa'azi ba wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf danka yana abin da ya ga dama wai ka ce ai zamani ne ka bar shi zamani ne har ma wani mahaukacin da kansa yake ce ni ma haka ne fa mahaukaci kenan ai ba zai yi abin da muka yi ba ce ba zai yi abin da muka yi ba ai ba burgewa ba ne abin da kai har so kake a bada labari to kowa ya zama mai wa'azi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yus ba zai shiga aljanna ba wane ne da yus shi ne wanda zai gama tassa tana aikin da bai dace ba ba abin da ya dame shi ba abin da ya dame shi wani ba sai ya dawo gida ya buga mata wa ni ina kika je ni kenan fa ba ta tambayinsa zuwa anguwa ka je kai gidansu iro na bari ki ka karba babu ruwansa bai san ina ta je ba ya kika yi wayar matarka baka san wa yake bukowa ba wa yake shiga cikin wayar me aka yi no wallahi Allah zai tambaye ka wata ilma kai ka sayi wayan da kanka ka sayi wutar jahannama taka wane ya waye ya bugo yanzu nan wane ne ya bugo yanzu nan naji kamar muryar namiji tace maka ai wanda ya bugo din nan kanin dan babban kawo sai ka ce a'a irin wannan alakar ta yi nisa babu ita in zaki ce wane ne ya bugo ya zama kalma ɗaya zaki faɗa wana ne an rufe baki kanina ne an rufe baki babbana ne an rufe baki kawuna ne an rufe baki daga an samu ɗori ya yi biyu akwai matsala kanin ɗan a problem yayan baban kawun an ƙara problem Allah ne baka wannan wallahi in baka yi magana cikin wanda za ku shiga wuta matarka ce amana Allah ya baka sannan mata sai da control haka ‘ya'yanka ina ka je wani gida ka je waye abokinka ban yadda wannan gidan ka yi min abokantaka da su ba ni ban yadda ba wannan nan da na gaya zo ni ban amince da yadda mahaifinsu yake da suka ce a kansu ni ban yadda su zama abokananka ba to wannan na faɗa ne kowa ba zai zama mai wa'azi a gurin da yake kowa kowa akwai cikin yara 'yan kala da dinnan yara 'yan sada su kan nan Allah ya musu albarka ba ku ce amin ba albarkarsu ai shine su shirya Allah ya shiryar da su suka zo muna ta taɗi ɗaya daga cikinsu sai ke ce min ai wallahi malam ina ƙoƙari a kansu kuma fa a ranar da ya zo yana buge ne ma yana cikin halin da yake ceto amma ikon Allah shi a cikinsu shi ne wanda ya san ƙur'ani dama na san shi tun kafin ya shiga wannan layi ya ɗan san wani abu na ƙur'ani sai ke cewa layi babban aikin da nake a kansu don sun tare sun tafi hayin kwari nan na bcj din nan wannan ina muku maganin shekara bakwai ne ko takwas ko ya fi haka ma ko wannan ishin da ya zo gurin sai ke cewa wallahi malam taimakon allah da allah ya yi ni na zama ina cikinsu dan asalin dan iska ne fa sosai fa sai ce wallahi ba yadda za a yi a kira sallah wallahi sai na sa kowa ya sallah kuma ni ne liman mu gama sallah mu sha wiwi mu sha sholi mu yi tsiyar mu ko da za mu yi kaga yana cikinsu kuma yana da'awa kuma wala Allah zai duba iya abin da ya yi nasa wata ilma shi ne abin da Allah ya duba shi kuma sai Allah ya ba shi shirya don yanzu haka na san shi liman ne yanzu haka na san shi mutumin kirki ne yanzu haka na san shi na iya na ƙarshe in ana siffanta mutanen kirki duk abin da asan yana yi na rashin mutunci wallahi ba ya yi yanzu la'alla wannan amru bil ma'rufin duk da yana cikin lalatattu bai bari ba a sallah ba ya faɗa min wani katobara babba ya ce min shi ya kashe wannan wutar ita ma to har ɗan kalari a cikin kalarin su yana yin wa'azinsa balle kai kana da hankali kana da kaza a duk inda kake ka zama mai wa'azi to Allah subhanahu wataala sai ya ce mana fada kuma yace kar mu zama irin ahlul kitabi din na sai ce wala takunu
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم Allah subhanahu wataala yake cewa wala takunu karku zama kalladina tafarraqu kamar waɗanda suka rarraba kawunan su sune yahudun nasara rashin yin wa'azi da rashin haɗa kai da rashin faɗakar da juna shi ke sa al'umma take rarrabuwa kun ga al'ummar najeriya kun ga duk yadda kuke ganin wasu malamai marasa kan gado Allah ya shirye mu ya shirye su da suke zage-zage da aibanta juna da faɗan baƙaƙe da sauransu wallahi yanzu ta fi da baya ta fi da baya domin yanzu an tashi ana karantarwa sosai sosai ana karantarwa in akwai karantarwa rarrabuwa za ta ragu da yawa za ka samu a gidan wanda ka baka tsammani ka samu an fahimci sunna an fahimci karantarwa kai kana ta shan wahala kana ta mai da martani a tsofi baka san yaran gidan gaba ɗaya sun ɗabtun hawa ba in dai za a yi wa'azi rarrabuwa zai ragu zai ragu da yawa ko da ana ci gaba da rarraban wallahi mabiya kuma suna da hankali wani mabiyin ana yi wallahi ya riga ya san wallahi shi dai kawai yana yi dole ne amma ya san wallahi ga gaskiya inda take to abin da yasa yahuda nasara suka yi tarar rabuwa shine ba sa amru bil ma'ruf to sai aka mana fada wala takunu kal ladina tafarrabu wa ikhtalafu kar mu zama kaman waɗanda suka rarraba suka yi ta samun sabani a cikin su sune yahudu da nasara ikhtalafu fi dinihim suka rabu a duniya a addinin su suka rarrabu a addinin su fa asbahu ahzaban mukhtalifa suka zama kungiya kungiya min ba'di ba ja'ahumul bayyinat bayan suna sane suna da ilimi ya zo musu attaura ta yi musu bayanin komai linjila ta musu bayanin komai sun san gaskiya suka gibi kar ku yadda ku yi irin wannan wa ulaika lahum azabun azim wa'annan suna da azaba mai radadi yaushe ne wannan azabar alaramma na
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه نعم فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون نعم.
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين
abin jaba
ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور
Allah subhanahu wataala bayan ya ce wala takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu kar ku zama kaman mutanen da suka samu rarrabuwa saboda sabanin da ke cikin su sune yahudu nasara min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim wayna suna da azaba mai radadi yahudu nasara da wanda suka dau hanyar su yaushe ne za a shiga cikin azaba yawma tabayyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh ranan da fiska za ta yi fara wata fiska kuma ta yi baka kirin Allah ka sa muna cikin farar fiska wannan ayar farkon ta raddi ne ga murji'a raddi ne ga masu manzila bainal manzilataini ko mu'tazila da suke cewa mutane a lahira kashi uku ne akwai yan wuta akwai yan aljanna akwai yan tsakatsakiya al'umma ma haka suke akwai kafiri akwai musulmi akwai wanda shi ba kafiri ba shi ba musulmi ba mu kuma ayan nan ta nuna mana biyu ne kadai ko kafiri ko musulmi ran kiyama ma ko kafiri ko musulmi yau mata biyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh ranan da fiska za ta yi fara ta mu'minai wa tabiyaddu wujuh fiskan munafikai da kafirai da yahudawa da mutanen banza za ta yi baki fa ammal ladina swaddat wujuhuhum amma waɗanda fiskan sunnan za ta yi baki a kafartum akwai wani takdiri mahzuf balaghi fa yuqalu lahum sai a ce musu a kafartum ba'da imanikum kafircewa kuka yi bayan imaninku kamar amsa ake ba su amma da su gan tambaya kun san mun faɗi maganar ibn al-qayyim muka ce hatta al'amru bil istifham adaqqu min al-amri bi ghairi man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana yafi a ce iqridu Allah qardan hasana al-istifham ne bi ma'anar talab to nan gurin ma istifham ne bi ma'anar tawbih akafartum ba'da imanikum ai abin da za a gaya musu fa'amman lazi na zojo aka fartun ba da imani ai yi ƙalu lahun taubikan wata ƙari'an aka fartun ba da tauhidin lahi ta baraka wata ala kafircewa ne kuka yi bayan allah ya aiko muku ku bi shi kuka kifi shi yasa fiskan ku ta yi baƙi Allah ya ce kar ku yi shirka fazuqul azaba bima kuntum takfuruna ya ku kafirai da yahudawan da muka yi magana a baya kuka rarraba kawunan ku kuka yi min Allah fazuqul azaba ku dandana azaba da ba mu ce walhum azabun azim ba to ai yau mutabayyadu wujuhun wa taswaddu wujuhun ne fa amma allazina taswaddadu wujuh akafartu fazuqul azaba bima kuntum takfuruna to kar hakokolwarka ta ce lahum azabun azim an ce yawma tabayyadu wujuh wa taswaddu wujuh an faɗi taswaddu wujuh za shiga azaba kace ai tabayyadu wujuhun ma akwai azaba a'a sai Allah ya rabe sai Allah ce wa amman ladina biyaddat wujuhuhum amma wanda fiskan su tai fari fahum yataqallabuna fi rahmatillahi su kuma fa fi rahmatillahi za su yi ta bindin bindin a cikin rahmar Allah hum fiha khaliduna tabbata za su yi a ciki insha Allah mu ne sai Allah ce tilka ayatullahi natluha alayka bil haqqi bayanan da ya gabata tun daga kullu ta'ami kana hillal libani isra'ila can ayoyi din nan na daga ladan mumine da azaban da za yi wa kafirai da ayoyin da kake karantawa a gare su ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wanda suka gaskata ka da wanda suka saba maka da wanda suka yi sadaka duka tilka ayatullahi natluha alayka bil haqqi wama Allahu yuridu zulman lil alamin Allah baya zaluntan muminai ibtida'an la yadhlimu ahadan mutlaqan la haka kawai Allah zalunce ka Allah baya haka لأنه غير مريد للظلم سبحانه وتعالى الله بايد نفهم هكا ولكن الناس كانوا بأنفسهم mutane ne suke zaluntan kansu je su yi aikin da ba daidai ba sai Allah subhanahu wataala ya azabtar da su amma Allah ba zai ba zai zalunce ka ba Allah subhanahu wataala ya faɗa hadisin kudusi inni haramtu zulma ala nafsi na sawa na haramta zalunci a kaina ba zan zalunci kowa ba inna Allah laysa bi zallamin lil abid ba zai zalunci kowa ba wa in takum mithqala habatin min khardalin ataina biha wa man ya'mal mithqala dharratin khairan wallahi Allah ba zai toye maka ba komai kankantan alkhairi zai kawo maka shi ba zai zalunce ka ba bal ma ubangiji sai dai baka bonus ya fito da alkhairi ya fito da sharri ya ce maka waye wannan sharri ka ce wallahi Allah ni ne ko ɗaya babu wanda ba ni bane wannan alkhairin fa kace wallahi ni'imar ka ne ya Allah da falala dan wannan ladan ma ni ban kai ba sai Allah ya ce wannan mu'mini ne na yafe masa sharri a mai da su alkhairi ku kai shi aljanna amma Allah subhanahu wataala ba zai ce a dauki alkhairin ka gaba daya a narkar da su matukar kana da tauhidi shi yasa Allah da kansa ya haramta wa kansa ya haramta wuta ga wanda ya mutu yana da tauhidi ko duk duniya zunubai ne da kai in dai kana tauhidi sai dai a kai ka wuta ka shiga ka yi shekara kamar tiriliyon ɗari kaga an halaka an samu matsala ka yi addu'a kar Allah ya kai ka wuta ka yi aƙida ka yi tauhidi sannan kuma ka nisanci sabon Allah musamman ka ba irin zunub akwai masifa yayin uwa to shi sa cikin rashin zalunci na ubangiji in ma ka haɗu da shi da tauhidi ubangiji ƙananan kurakuranka zai ɗaga maka kafa da su kai har da wasu manyan Allah ya ɗaga maka kafa da su ya kai ka aljanna amma duk abin da ka tara in akwai shirka ka zalunci kanka inna shirka la zulmun azim walakin an-nas kanu bi amsihim yadhlimuna ka zalunci kanka ne da kanka yasa Allah subhanahu wa ta'ala tilka ayatullahi natluha bil haqq wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin to da Allah ya kawo wannan sai ya ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ila Allahi turja'ul umur me munasabanta me munasabanta da ayoyin da suka zo baya munasabar ta shine lamma zakara Allah ta'ala annahu ghairu muridin lidhul Allah da ya ambata shi baya nufin kowa da zalunci adalci ne da shi bayyana huna sai ya bayyana mana anan annahu la yataju ila zulmi ahadin min khalqihi baya bukatan ya zalunci kowa daga halittunsa sai ya ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ai saman ma da ƙasan nasa ne zai iya abin da ya ga dama da su amma duk da cewa duk abin da ya yi ba zalunci sunansa ba a haka ma kuma ba zai yi zaluncin ba karka ce wai don ya ce ba zai yi zaluncin ba wai don ba kayansa ba ne a'a nasa ne yanzu wannan wayan ba ta ba ne ta unkulka ba ne in na ce yanzu in na baka ba zan karba ba saboda adalci na in na karban matsala ne to kar ka ɗauka yanzu in na bakan dan na ce ba zan karɓa ba kayanka ne fa ai kayanka ne za ka yi gadara cewa dan na mayar maka kayanka ni ba azzalimi ba ne ko so da haka yanzu to a'a to dama nawa ne kun gane munasaban ayoyin lillahi ma fi samawati da kudin da komai da abin da ke cikin nawa ne fa dama amma duk da haka na ce ba zan yi komai ba wa ila Allah turja'ul umur duk abin da kuka aikata na alkhairi da shari dama guri na zai koma tunda guna zai koma zan muku adalci a ayyukanku a karan kanku dama kudin nawa ne na muku adalci to a abin da kuka aikata ma ba zan zalunce ku ba kuma Allah yuridu zulman lil alamin za mu faɗi fa'idodi a gurguje alarmaji ya ce isu biyun nan ku za mu gama yanzu ba ana tafiya akwai gurin da mun zo sai ka ce mu yi abu amma akwai ayar da mun zo dole mu tsaya akwai fa'idodi a wannan ayoyin da yawa ne fa'idodin da suke gabana kusan fa'idodi goma sha takwas amma zan faɗi guda bakwai a gurguje na ɗaya wannan ayoyin suna nuna mana wajibcin haɗuwa akan shari'ar Allah Allah ya saka mana wani babban abin da wallahi in mun haɗu ba za mu rarraba ba shine dukkan mu dawo kan ka'ida ta cewa za mu yi riko da alkur'ani samu bil qur'an dukkan kungiyoyin ƙasar nan da muke da su na musulunci wallahi a cikin minti ɗaya za su haɗu kowa ya ajiye son zuciyarsa zuwa dauki qur'ani iya abin da ƙur'ani ya karantar da sunnan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ita kadai za a bauta wa allah a tsaya a kanta da fahimtar magabata wallahi mun gama haduwa ko me ya faru mu koma mu ga me ƙur'ani ya faɗa aje ayi hukunci kun san yanzu alƙalai kansu a hada ne addini dai alƙalai suke da shi barista alƙali alƙalan naje ba dauki alƙalin gombe state dan addinin su guda biyu ne guda ɗaya ne shine irin yadda alkali sheku ibrahim aliyu na bcg irin shari'ar da zai yi in malam abdallah ya kai idan onkul isge dau irin shari'ar ya kai wa alkali muhammad jungudu irin ta zai yi babu sabani saboda me sa saboda an sa constitution guda daya wallahi al'ummar musulmai suka dauko constitution da Allah ya saka shine alqurani wallahi babu rarrabuwa ba wani kana tunanin wancan masallacin nasu ne wannan namu ne duk naku ne ka tafi kasashen da suka ci gaba da aka tsaya aka yi iya kokari qur'ani da sunna akan fahimtar magabata aka dora su akai babu wannan sabani amma matsala wancan ga qur'anin ga sunnan ga kuma fahimtar wani mutum zai iya cewa nayi mafarki na gano kaza zai iya ce muku akwai abu kaza kuma qur'ani an ce qur'ani akwai wanda suka fassara bane shi shine annabi da sahabbansa da wanda suka zo bayansa da kuma salaf da muka yarda da su irin su imamu malik da makamantansu idan muka ce sunna an mata aiki tun zamanin sahabbai suka yi aiki akan sunna suka bambance mana ingantacce da wanda ba ingantacce ba sai na umar yana cikin farkon wanda suka bayyana suka rarrabe mana sunna shine wanda in ka zo ka faɗi hadisi a wajensa ka ce kaza sai ya ce kwami kwalarka sai ya ce ko ka gaya min mutum biyu uku da suka da ka samu hadisin a gabansu ko kuma wallahi zan dau mataki akan ka dan ba za ka yi wa annabi ƙarya ba sai ya ce ai a wani ma a tare aka je sai ku tafi kai kana nan sanda annabi ya ce ka za ce eh ina nan sai ce wallahi kai sa'a saboda hadisin annabi ba abun wasa bane sai an samu a ina me ya tabbacin annabi ne ya fada sahabbai suka mana aikin su sai da Umar sai da ya taba cewa ba za mu bar Qur'ani da zancen wata mata ba aka zo aka ce a'a ba maganar ta bane ya tabbata annabi ya fada su sai da Umar suka mana aiki kan hadisai na bayan su sai ibn musayyab sai ibn jubair da sauran manya-manya tabi'ai da suka zo bayan su suka ƙara yin aiki a kansu fuka haɓu saba'a fakutum ubaidullahi urwatu qasimun zubairun wa'annan guda bakwai ɗin ƴaƴan sahabbai guda bakwai faƙihai suka mana aiki akan fikihun sahabbai da fikihun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fikihun qur'ani aka samu wanda suka zo bayan su irin su imamu malik suka dauka a gurin su suka sake mana aiki bayan su imamu malik aka samu irin su imamu bukhari shi sa aka fitar mana da ingantaccen littafi a doron ƙasa bayan ƙur'ani shi ne wani littafi ba shi ba ne ba sai bukhari ba ne ba shi ba ne muwadda muwadda ita ce a sakko kitabin ba a da kitabin layi imam malik ai bai san wani ma buhari ba ina wani bai san shi ba in yaso sai ka ce bayan su muwadda kuma sai aka samu su bukhari sai su bukari kuma suka ɗauki muwaddan suka ƙara masa aiki suka tare shi shi kuma sai suka zama a sahul kutubul musannafa su bukhari da muslim ko suka zama mafi inganci to in an zo ka'idan haduwa fa sai an bi wayannan dokokin da na fada in an zo ka'idan mu haɗu mu zama ɗaya sai an faɗi dokokin nan shi yasa usmanul khamis Allah ya ƙara masa lafiya da ya zo muƙabala da 'yan shi'a sai ce ba na so mu fara muƙabala nan sai mun yi doka doka ta farko ni zan gaya muku littattafan da za ku kafa min dalili a kansu ƙur'ani a ƙur'ani kuma akwai tafsir ibn kasir akwai qurtubi akwai tafsir ya gaya musu tafsirai yace in mun dawo sunna ina da bukhari ina da muslim ina da muwatta ina da abi dawud ina da tirmidhi ina da ibn majah ina da darqutni ina da ya faɗi wa'annan littafan namu sahihaini da kuma kutubul arba'a wanda su ba su inganta ba sannan a cikin wa'annan sauran littafan mu ahlus sunna Allah ya ƙara wa ahlus sunna albarka sun ware duk hadisan da ba su inganta ba sun ajiye gefe duk ina faɗan constitution na haɗuwar al'ummar musulmi ne su zama ɗaya kar ka zo ka ce za a haɗu ka kawo mana hadisi annabi sallallahu ya ce duk wanda ya je madina bai ziyarce ni ba ya min jafa'i sai mu ce maka malaman mu sun ce hadisin ƙarya ne to ba za mu haɗu kuma akan hadisan ƙarya ba in za mu yi haɗaka sai mun nuna muku aikin da malamanmu suka yi duk hadisan ƙarya suka ware shi ibnu jauzi ya yi littafi mai suna al-mawdu'at hadisan ƙarya a baya bayan nan su Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani suka tattara hadisan da ba su inganta ba suka tare gefe suka tattara ingantattu bayan su Imam Darqutni a baya sun gama wannan aiki din wannan su ne constitution na haduwa kuma duk inda kaga ana so a hadu sai an yi irin wannan sai an fitar an tantance shi yasa na gaya muku alƙalai addinin su daya so da sun tantance da me za mu yi shari'a kana fita kaza sai a ce magzin kaza ya damar shi yasa in an yi shari'a nan da matsala za a tura ta gaba sai a duba shin wannan din ya bi ka'idar da aka faɗa to mu ma haɗaka in an samu wani ya zame sai a ce ka bi ka'ida na ahlus sunna wannan shine constitution mun haɗu wannan shine fa'ida na farko a wayannan ayoyin shine zamu haɗu idan mun haɗu mu bi qur'ani mu bi sunna a fahimtar salaf sannan kuma kowa ya jefar da ra'ayukansa da banza a zo karkashin wa tasmu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu fa'ida ta biyu fadin Allah bikin sarki baina qulubikum fa'allafa baina qulubikum bai ce fa'allafa bainakum ba wannan yake nuna haɗakar zuciya ce take haɗuwa ba baki ba yasa duk ƙungiyoyin da suka ce za mu haɗa kanmu in jikinsu ne ya haɗu mu yi taro mu ga yawanmu a ga yawanmu ko to in an tafi za su watsi don haɗuwar da kuka san an yi kuma ba ta haɗu ba to jikin ne ya haɗu ba zuciyar ba in ku zuciyar ce wallahi wannan zai ce ni na sauka daga makami na ma don a tabbatar da haɗuwan wani ka zama shugaba wani ka zama sakatare kai ni na koma gida ma ni na huta ma a daina ma gayyata na gurin wa'azi zan yi wa'azi a gari na ku ku je ku yi ta yi mu haɗakar muke so wallahi da za a yi amma zuciyar tana da ƙarya a cikinta akwai matsala jikin ne ya haɗu a taro waje kaza taron gari kaza cewa mun haɗu ƙungiyar kaza ta haɗu ƙarya ne kuma in dai zuciyar ba ta haɗu ba to ƙarya ake yi wannan fa gaskiya muke fara yan uwa ku yi haƙuri ku yi haƙuri kuma a ko'ina aka yi wannan abin fa ko a masallacinka ana samun rigingimu in dai ba har zuci ake haduwar ba ba Allah aka kawo ba to ba za a ci gaba da kyau ba me yasa kake ga 'yan siyasa kullum a wargaje suke saboda ƙarya ne take haɗa su no permanent enemy ko but akwai permanent interest su karka yadda da permanent interest permanent class ake magana kisa kullum 'yan siyasa kullum an rabe suke da ke kai sakare ne wawa marar kwakwalwa ka fito kan facebook ka sa gwaninka kai ta zagin wasu jibi ka je ka ga ya daga hannunsa ya ce na janye shi za a zaba kaga ka zama jaki bai za ka za kana haka ka je kana zagin wani kana zagin wani gobe ka gansu sun haɗu saboda suna da permanent interest musulunci ne kawai ke da irin wannan fa'ida ta uku sau da haka fa'allafa bai na ƙulubikun ba bai na kumba ne fa'allafa bai na ƙulubikun ne to ina ga za mu tsallake wasu abubuwan saboda mu shiga ayoyi na gaba fihi ayatun lahi na tsuruha alaika bil haka wadda nuna mana ƙur'ani ƙur'ani kalamun lahi tabaraka wa ta'ala ne tunda an ce fihi ayatun lahi ayatun lahi idan aka danganta abu zuwa ga Allah idan abu ne hissi to wannan ana ce masa idafatu tashrif idan abu ne ma'anawi wannan sifa ce ta Allah ku gane ka'idan nan ka'ida ce fa ta aqida duk abin da zaka iya taba shi in an dangata shi ga Allah to wannan abun girmama shi aka yi ko wal fajr wal layali nashir wal shafi wal watr wal can aka je naqatallahi wasu kuya naqatallahi taguwa ta ubangiji ba wanda Allah yake hawa ba fa a itan an danganta ta Allah saboda tana girma wa annahu lamma qama abdullahi wane ne shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam girmama annabi ne aka ce abdullahi amma idan aka ce kalamallahi wa in ahadun minal musrikina istajaraka fa'ajruhu hatta yasma'a kalamallahi ai sifa ce ta Allah nan kuma duk inda aka danganta wani abu ma'anawi zuwa ga Allah ana nufin sifa ce min sifatin Allah tabaaraka wa ta'ala kaida ce babba a aqida shi yasa nan gudun da aka ce tilka ayatullahi natluha alayka bil haqqi wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin ai zance qur'ani sifa ce ta Allah zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala min sifatillahi tabaaraka wa ta'ala al kalam annahu mutakallimun to Allah bada jagoranci sai Allah ya ce mi na'am
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون Allah subhanahu wataala sai ya bi al'ummar annabi Muhammad ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi tayyib ku ne mafin alkhairin al'umma ya ke al'ummar annabi Muhammad da Allah ya fitar cikin mutane a saurari wannan karatu yanzu mun zama mafi alkhairin al'umma dan mun fito a al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko dan mun yi aiki eh dan mun yi aiki ko kai dan annabi ne in baka yi aiki ba wallahi ba zai amfane ka ba aiki ne yake sawa to ya zai gami munasaban wannan ayan da ta baya akwai sabbin dubu-dubu wanda zai fito min da munasaba guda biyar dubu biyar munasaban wannan ayar da kuma walta kun minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika humul muflihuna wa zai kawo min munasabanta da wannan ayan kuntum khayra ummatin da kuma za ka iya haɗawa da ta baya ba wala ta kunu kan ladina tafarrabu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinati ulaika lahum azabun azim wa zai kawo min munasaban waccar da wannan na'am ehe wannan basara kai alaga ta bala munasaba nake nema me alakar wannan ayan da waccan na'am aya ka kawo wata sun bi habillahi jami'a na'am kabo na'am sune eh Allahu akbar ya bana bayani kawai sannu dai yanzu da Allah ya ce waltakum minkum umma a cikin ku samu al'umma waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair ko suke kira zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ko ulaika humul muflihuna wannan umarnin da Allah yayi kowa ne zai yi aikin kowa ne zai yi ba kowa ne zai yi ba yanzu yahudu ai ba su yi ba kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'aluna suka zama menene farkon ayin ne lu'inan ladina kafaru Allah ya tsine wa kafirai min bani isra'ila a banu isra'ila ala lisani dauda a bisa harcin annabi dauda wa isa ibnu maryam da isa dan maryam zalika bima asaw wa kanu yataduna tsiyar da suke da barna da suke ne aka tsine musu me bannan da suke kanu la yatana hauna an munkarin fa'aluhu ba sa yin wannan aikin in sun ga barna ba sa hanawa labi isa ba kanu yaf'aluna ko Allah wadare da abin da suke aikatawa to tunda umarnin da Allah ya ce a yi ba dole kowa ya yi ba mun samu banu isra'ila ma ba su yi ba to mu al'ummar annabi muhammad da muka tashi muka yi sai aka ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ya fito wayancan da ba su ba su zama tsinannu to mu da muka yi waltakum minkum umma sai muka zama kuntum khaira ummatin mu muka fi kowace al'umma alkhairi ukhrijat lin nasi duk al'umman da Allah ya fitar a mutane babu wata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aikin da suka yi ya amuruna ta amuruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar sai in kaga barna zaka hana in kaga kyakkyawa zaka ce a aikata kuma har yanzu yadda al'ummar annabi muhammadu aka fi samun masu wa'azi sallallahu alaihi wasallam a cikinta suka zama mafi alkhairi to a cikinmu ma ɗaiɗaikunmu da suke wa'azi su ne mafi alkhairin cikinmu shi sa idan mutum yana so yau ɗinnan ya halaka a kwashe masa albarka ya duniyarsa ta hargitse wallahi ya shiga haƙƙin zagin malamai malamin nan ko lalatacce ne fa gar ku sani luhumul ulama'i masmuma watakil akai kana ganin sa a haka akwai aiki kwaya ɗaya da yawa Allah Allah ya yarda da wannan aiki akwai malamin mu Dr. Abdul Dr. Abdul Muttalib na Sunna TV muna tattauna da matsalar da shi yake cewa malamin mu a abin nan a Sudan lokacin da yake rubutun fi hejjinsa da ya zo yana rubutu kan malamai sai ƙasa sai rubuta ulama usu munanan malamai sai ce goge shi ya ce ba wani malamin mummuna babu shi malami ya karanta da al'umma ka ce masa mummuna babu shi ba a taba samunsa ba sai dai baka fahimci munin abin da ya yi ba ce wallahi babu to ina kuma in malamin ba mummuna ba mummunan bane kyakkyawa ne mai alheri ba ruwansa da kai bai ci maka ba bai sha maka ba ka shiga hakkinsa wallahi ka shirya wa kanka ka lalace a tsaye da safe na yi magana a tafsirin mata na ce wani malami a garin nan a ƙasan nan afuwan ba a garin nan ba a ƙasan nan cewa ya wallahi a daina taɓa shi fa a daina taɓa shi fa shi fa ya fahimci duk masu taɓa shi mutuwa suke wallahi sai da ya kirga mutum takwas ya ce boga wane da ya da ni ya mutu ba wane ya mutu wane ya mutu wane ya mutu ce to wallahi kai ma ka bi a hankali kuma wallahi na ce wallahi ba maki waliyin Allah ne Allah ya yarda da shi a wasu abubuwa ka zo kana shiga haƙƙinsa kaga yaro karami ya sa sifika yana zagin wani malami ya sa kyamara yana cewa malam wane kaza malam ban yadda da kai ba malam malam ba na tare da kai rashin kunya wani yaro kuma zai hau facebook ya dauki wancan malamin ya ce nasa ne ya zagi wancan ya ce wane baka kyauta ba wane ai da ina yabon kama yanzu ba ruwana da kai wane kaza wallahi duk masu irin wannan yanzu akwai wani wanda nake ganin sa irin waɗannan abubuwan yake yi wallahi kullun na gani sai na ji har a cikin jina ina tsoron abin da zai iya samun sa a gaba ina tsoro ina tsorata masa mutane su zauna temple suna zagin malamai wallahi ina tsorata musu rayuwarsu na gaya muku dai mutumin da yake zagin mutanen nan shi ba malamai yake zagi ba wani ma haka gama gari ka taba kimarsa ka taba mutuncinsa haka kawai ba yanzu ga malam ibrahim nawa malam ibrahim ina ruwansa in ka cire iya anguwan nan daga nan zuwa bakin kwata ba wanda ya san shi bakin kwatan ma za ka ce ka ta kwatance ba wanda ya san malam ibrahim bai ci maka ba bai sha maka ba ka gan shi nan wallahi ka taba bawan allah nan da bai san ka ba baka san shi ba ba a san shi ba al'umma bata san shi ba wallahi bai ci maka bai sha ba wallahi allah ba zai barka ba wani abu tsakaninsa da ubangijinsa ya faru ba wanda ya sani sai kai ka zo ka tona masa asiri a lokacin da allah ya rufa masa wallahi allah sai ya tona asirinka balle malami mabiyin allah mai son allah baka san tsakaninsa da allah ba yayi wani abu na kuskure kai kuma damuwar ka fito da kuskurensa Allah sarki ka bi a hankali wallahi kiran suna ne bazan yi bo'in da ni ina zargin taba malamai suka yi Allah ya sa suka tabi wallahi kiran suna ne bazan yi ba akwai wanda a siyasa sun yi izgilanci akwai wanda wani malami hawa mimbar ya ce za mu ga yadda Allah zai yi da kai a siyasar ka tun da malamin nan ya faɗi maganar nan har yau Allah ya manta da shi mu ma mun manta da shi ba labarinsa akwai mutumin da ya yanzu yana cikin jarrabawar neman mulki saboda ya yi izgilanci wa malamai har yau Allah ya hana shi mulkin har yau a kaskance yake wahala akwai na kwanan nan wanda yake cin mutuncin mutane yana taba malami daya ni dai na ce ya lalace dan bana ganin tasirinsa waɗanda ma suke iya magana a kansa zaginsa yanzu naga suke yi saboda ya taba malam kuma wallahi mun manta waye malam ne fa a da irin baba to yanzu ba malam din da bane wanda ni kaiwa akwai buzu ka ci kwal ubanka to ba irin wannan ba wancan kuma shirka ce ga Allah aje ayi maka tsafi ayi kaza wannan ba ma tare da shi amma ka tsoraci malami ya ce ni yayi wa ni yayi wa har ka je gida ka kwanta kana tunanin wane ya cece ka bai kyauta min ba malami ya kwana bai yi banci ba dan baka kyauta masa ba a ka saurari mushin Allah wallahi ka saurara to Allah yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijal lin nasi ta'muruna bil ma'ruf abinda yasa kuka zama masu alkhairi a cikin al'umma shine ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari kuna hali da mummura wa tu'minuna billah wannan fa Allah ne yake faɗan sifan su kuma kun yi imani da Allah sai Allah ce walau amana ahlul kitabi kaga ai magana ya fito ko da ahlul kitabi su ma sun yi imani sun zama masu wa'azi amma yasudduna an sabilillahi ne sun kafircewa Allah ba sa yi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum da su ma sun yi imani sun bi Allah suna wa'azi da ya zama alkhairi a gare su minhumul mu'minuna to karkaji an kushe su a cikin su ma fa akwai mu'minai walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna a cikin su akwai mu'minai bayin Allah na gari wayanda suna bin Allah wayanda ba sa saba wa Allah wayanda su ma mu'minai ne wasu ma sun musulunta sun karbi musulunci kamar su Abdullah bin Sallam minhumul mu'minuna akwai kadan daga cikin su amma fa yahudun nasara kam wa aktharuhumul fasiqun mafi galibin su fasikai ne mutanen banza ne suna boye gaskiya su ki su bi ba ku duba su malam Adam ashaka Allah ya taimake su muna roƙo da shi da babanci ne roƙo jikokin mabera Sheikh Hussein Mabera Allah ya kara masa lafiya yanzu haka yana kwance ba lafiya duk wani mai abu na Najeriya jikan Mabera ne to ka irin ayyukan da suke yi sai kaga sun kawo pasto su ce ka ji tsoron Allah akwai sallah a Qur'a a Bible yace to ita dai sallah na a'a ka fada mana sai su dauko su bude ke karanta ya fassara akwai gurin da kiristoci mutum 22 suka musulunta suka ce yanzu pasto ka san akwai sallah a Bible baka taba ga mana a coci ba wannan aikin fastoci kenan da reverend da sauransu ɓoye gaskiya saboda kasuwa ce wannan su adama shaka zuba abinci da duniya da Allah ya fito da shi daga mummunan kangi ya saka shi a cikin mafi alkhairin abu a fito da kai daga rawa da kiɗa Allah ya kashe babanci ne a wannan abin da ya hau kai abokanansa makamantansu da ya balle ya bar su ya ubangiji har da bawan Allah da ya yi addu'a ya ce Allah ya kashe shi akan fim Allah ina roƙonka Allah kar ka kashe shi akai Allah ka ganar da shi kuskuren nan da ya ubangiji ka sa mu ganshi ya zama irin su babanci ne don Allah ka kashe shi akan da'awa da wa'azi ba akan fim ba ya ubangiji shi yayi addu'a na ga wani malami da ya masa addu'a ya ce Allah ya kashe shi kan fim din to muna ba ma dauka ba mu dau maganar wancan ba muna maka nadama muna taya ka nadama muna tausaya maka waɗanda suka mutu akan fim ma a sana'ar fim wallahi muna tsorata musu abin da za su samu gaban Allah ba mu ce yan wuta bane ba mu ce kaza ba amma muna cikin dardar a halin da suka mutu kai kuma muna maka addu'a da kace ka mutu akan fim ya ubangiji Allah kar ya kashe shi akan fim Allah ka sa masa nadama ka ganar da wannan kalmar da yayi Allah ka dawo da shi mu ga yadda su babanci ne da suke wa'azi shi ma ya shiga ya wuce su ma ya ubangiji da sauran ma ubangiji ka ganar da su ka fidda su wannan mummunan abu kanu la yatarahana amun karin fa'alu shine ahlul kitabi din da Allah ce walau amana ahlul kitabi da sun imani la kana khairan lahum da ya zama alkhairi a gare su minhumul mu'minuna a cikin su akwai mu'minai wa aktharuhumul fasiquna amma mafi yawancin su kafire ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana karkashin kuntum khairar ummatin annabi ce innakum tutimmuna saba'ina ummatan antum khairuha wa akramuha ala Allah ku girman ku matsayinku da aka ce khairar ummatin din matsayin al'umma saba'in ne aikin da kuke al'umma da annabawa saba'in ba su kai irin aikin da al'ummar ku take yi ba innakum tutimmuna saba'ina ummatan annabi yana bayyatawa cewa ku ne ƙarshen al'umma a adadi amma kuma fakammalar saba'ina ummatan sabakata kun wuce kun cike al'umma saba'in da ta rigaye ta kuna kun mata bintikau wa ma kauni hal akhira zamanan faqad sharrafaha Allah bi an ja'alaha khayra khayral umami duk da cewa ita ce ta karshe an sa ta zama mafi alkhairin al'umma abinda yasa muka zama mafi alkhairin al'umma shine ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wannan shine babban dalili muna in mun ga mummuna mu ce ba kyau in mun ga mai kyau mu ce a yi shi to nan gurin na mana tambaya dan me yasa muka yi bintikau taklifun aw tashrifun wanne ne tashrifan ne ko taklifan ne dan kawai mun zo al'ummar annabi muhammad ne ko dan mun yi aiki dan mun yi aiki ne ƴaƴan annaba nawa za su shiga wuta ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafirin qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma' qala la asima al-yawma min amri allah innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih Allah ya ce ba danka bane kai ka haife shi ya annabi nuhu rabu da shi wuta za mu saka shi domin amila amalan ghairu salih ko kuma aikin da kake ka nuna a jawo shi ma amalun ghairu salih haka dan annabi zai shiga wuta matar annabi za ta shiga wuta wa daraballahu matalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lutin kana ta tahta abdain min ibadina salihain kusancin su da annabin Allah bai musu aiki ba saboda ba su yi taklif ba suna neman tashrif babban annabi sallallahu alaihi wasallam bai karbi musulunci ba ba zai amfane shi ba yin aikin shi da zai amfane ka sayyidina ali kusanci da annabi da kuma karban musulunci shine ya dauka shi yayin bintikau bilal ba shi da ko jinin kusa ko na nesa da annabi amma aikin da annabi ya da ya karba har yau muna ambatonsa yanzu da aka dan gidanku gidan malamai ne sai me in baka yi aikin malamai ba aikin banza ne wallahi idan gidanku gidan yan bori ne ka zama malami to wallahi darajar ka ta dauka kafi gidan malaman da yaron gidan malaman ya fita ba malami ba ba gida ake dubawa ba aikin dan gidan ake dubawa in gidan yan wutar jahannama ne amma a cikin gidan aka aifo malami mutumin kirki yanzu shi zamu duba kuma duk sanda ka aibanta shi da gidansu ka haɗu da Allah za ka haɗu da Allah ka ga wannan malamin ɗan gidan mutanen banza amma Allah ya ɗauka shi ka je ka ce masa kai gidan kuma ga gidan mutanen banza ai ana faɗa haka ko ina gani wasu a social media wani wani malamin ya wani abu sai ce abin da ubansa ba kaza me ya hada ubansa da abin da yake yi to ƴaƴan banza kuma sai a ce me yasa ba za a ce kaza ba babu adalci dan banza kuma yana banzancin sai ya ce kai ku bar shi ya aikin banzansa ai ubansa malami ne in an je kiyama uban zai cece shi me yasa ba za a faɗi haka ba uba zai cece shi to tunda wannan kuma ya tsira a gidan mutanen banza sai a ce wani kuma Allah ya tsirar da shi to saboda haka fa'idan da zamu samu anan shine aiki ne zai daga ka ba dan kana kusa da wani ba walau amana ahlul kitabi la kana khairan lahum minhum ulumina aktharuhum fasiqun Allah ya mana jagoranci insha Allah gobe zamu tashi la yadurrukum illa adha wa yuqatilukum yuwalluhum al-adbar thumma la yunsarun Allah ya mana jagoranci subhanakallahu bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh